أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa barkanmu da ganin wannan lokaci mai albarka watan Ramadan, wanda yau muna ɗai ga watan Ramadan wata na tara a cikin jerin watannin Musulunci shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijira ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shida ga watan biyar miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam Alaihi Masalam shekara ta dubu biyu da goma sha tara. A tafsirin da muka tsaya na sati-sati mun tsaya ne wato akan aya ta hamsin da takwas zuwa aya ta hamsin da tara a cikin suratul an'am shafi na 134 dan haka muna ci gaba ne saboda har yanzu ba mu samu muka kammala ko da khatma guda ba na satin satin akan na Ramadan muke dorawa in mun zo kuma mun kare na Ramadan za mu dora akan na sati sati muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagoran mu cikin wannan karatu da zamu yi Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah ya karɓi rayukanmu muna akan haka kuma muna fatan aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba ɗaya ƴan uwa musulmi da suka gabace mu muna fatan Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ya sa mu cika da imani bayan mu kuma Allah ya tsare mu da ita ya sa ta taka rawar da bamu taka ba a cikin addini dan haka malam za mu tashi akan aya ta hamsin da takwas zuwa ta hamsin da tara سورة الأنعام الله يتمكيه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا ولا يابس إلا في كتاب مبين malaman tafsiri sun kawo asbabun nuzul a ƙarƙashin wannan aya cewa wani wato ja'a badawiyun in an ce badawiyun shine mutumin ƙauye ko a arabiyun balarabin ƙauye akwai bambanci tsakanin badawiyun da arabiyun ko babu akwai bambanci ko babu in an ce badawiyun yake nufi to a arabiyun fa to meye bambancin su ha ha ku ba mu amsa akwai bambanci in an ce badawiyun mutumin ƙauye in an ce a arabiyun balarabin ƙauye ba duk balarabe ba ne yake rayuwa a ƙauye, sannan kuma ba duk ba ƙauye ba ne yake a matsayin balarabe. Tau, Allah yake buke mu. Kenan dai suka ce badawiyun ko a arabiyun ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inni taraktu ra'ati hubla na bar matata tana da ciki wa taraktu qaumi fi jadbin na bar mutane na suna cikin fari babu ruwan sama an gane ko yace to fa akhbirni amma fi batn imraati ka bani labarin menene yake cikin cikin matata an gane ko azakarun huwa aw unsa shin namiji ne ko mace ce wa akhbirni anil waqti alladhi ya'ti fihi alghayth ka bani labarin lokacin da ruwa za su zo liqaumi ga mutane na fa innahum mujdibuna su suna cikin lokacin fari ko ko fa innahum mujdabuna an wato abin nan jarrabe su da fari in ka ce mujdibuna ismul fa'il ne sun shiga cikin lokacin mujdabuna an kaddara musu dan babu abin da zai faruwa sai da izinin Allah subhanahu wata'ala thumma qala an gane ko sannan yace walaqad araftu alwaqta alladhi wulidtu fihi na san lokacin da aka haife ni a cikinsa fa akhbirni anil waqti alladhi amutu fihi ka bani labarin lokacin da zai mutuwa fa anzalallah sai Allah ya saukar da wannan aya ina fata an fahimce ni wannan asar ibn jarir at-tabari ya fitar da shi da ibn abi hatim amma mursal ne bai zamanto ba wato wanda yake muttasil zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin an ruwaito shi ne daga mujahid mujahid kuma yana daga cikin tabi'in ɗaya ne daga cikin ɗaliban ibn abbas radiyallahu anhu imam suyuti ya kawo riwayoyi a cikin ad-durrul mansur imam al-wahi cikin asbabun nuzul ya kawo babu sanadi to tunda babu sanadi tana yiwa yana nuna maka ka je ka nemi sanadin ni na kawo kissa don baka gaskantawa ko ka karyata sai ka samu dalili an gane ko sannan kuma imam suyuti a cikin durrul mansur ya kawo wannan riwaya daga ikrima shi ma ikrima ba sahabi bane ya daga cikin tabi'i dan haka dai a takaice wannan asar da aka kawo kan asbabun nuzul turuk din shi suna da yawa ko mun ce shine sababun nuzul ko mun ce ba shine sababun nuzul ba shi dai qur'ani muttafaqun alaihi babu ayat da za a ce wa tana da rauni ina fatan kun fahimta kawo sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da wannan aya kamar da wannan asari kin yazo wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa indahu a wajen Allah mafatihul ghaibi taskokin gaibi ko ko mabudai ko makullai na gaibi suke an gane ko wato in an ce indahu at-taqdim wa at-ta'khir aslin magana ya kamata a ce mafatihul ghaibi indahu wato mafatihul ghaibi taskoki ko makullai an gane ko ko kiluluwa a wata Hausa na gaibi indahu suna wajen Allah to amma a cikin balaga sai suka ce akwai wani babi na musamman da ake ce ma at-taqdimu wat-ta'khir a gabatar da wata kalima a jinkirta ta wanda ya kamata ya zo na farko ya koma na biyu na biyu ya zo na farko to in an yi haka akwai dalilai dalilan nan kuma suna da yawa to anan menene dalilin da yasa aka ce wa indahu mafatihul ghaibi an ka gabatar da wato indahu akan mafatihul ghaib dan saboda a nuna maka cewa babu wanda ya san gaibi sai wa sai Allah to kasancewa shi ya keɓanta shi yasa an kai taqdimin wato azzarf ko muka ce wato alkhabar an gane ko kamar da an ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan a nuna maka babu wanda ya cancanta a bauta masa sai wa sai Allah kuma babu wanda ya cancanta a nemi taimako gunsa irin wanda ya dace da shi sai Allah subhanahu wa ta'ala mun fahimci wannan da kyau ko to wannan shine asalin taqdimin da aka yi ko ta'khirin da aka yi wato mafatih malamai suka ce jam'i ne na al-maftah wa hiya al-khazana maftah an gane ko al-makhzan ko khazana wurin da ake taskance abu to da ingilishi ko kuma magazin an gane ko wurin da ake ajiye kaya ko mangaza nazo suna cewa mangaza ko waɗansu malamai suka ce a'a mafatih jam'i ne na miftah ismul ala shi ko miftah ismul ala ne fataha ya bude yaftahu yana budewa fathan budewa to al-fatihu mai budewa al-maftuhu abinda aka bude al-fattahu mai yawan budewa to al-miftahu abinda za a bude da shi ismul ala ina fatan ku fahimci wannan da kyau to kuma ana iya ƙara masa alif sai ya zama to miftah an gane ko kina ana cewa miftah ko a ce miftah kamar yadda fitila ana cewa misbah sai a ce misbah to mafatihu jam'i ne na miftahu an shafe ya'un ba a kawo ta ba domin ya juzu haskul ya'i anan ana iya cewa wa indahu wato a cikin lugar larabci ana cewa wato mafatih ana cewa mafatih amma a cikin qur'ani inda ya zo da ya'un a kawo ya'un inda bai zo da ya'un ba kuma kada a kawo ta domin ba duk abin da ya halatta ba a cikin yaren larabci shine ya halatta a cikin alqur'ani mai girma ina fatan kun fahimta dan haka dai waɗannan mafatih na gaibi suna wajen Allah subhanahu wata'ala shine yake banta da sanin su al-ghaib kalima ta al-ghaib masdar ne ghaba yaghibu ghaiban shine masdar to waɗansu malamai suka ce mafatihul ghaibi al-ghaib nan an kashi mufrad amma jinsi ne dukkan abin da yake ya koyu yana wajen Allah to sai dai mu dauke shi wato bismil fa'il wato wa indahu mafatihul ghaib domin al-ghaib nan ana nufin ismul fa'il ne abin da ya koyu wanda ba a ganin shi waɗansu malamai suka ce a'a nan al-masdar urida bihi ismul maf'ul ai wa indahu mafatihul mughayyabi abinda an ka boye domin abinda an ka boye nan waye boye shi Allah subhanahu wataala in an kalli shi abin ya boyu ya zamanto bismul fa'il in an kalli abin nan Allah ne ya koyar da shi sai zamanto bismul maf'ul mun fahimci wannan da kyau ko kun san abubuwan suna da yawa gaba gare mu sai dai mu yi hakuri wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu ba wanda yake da sanin waɗannan taskoki na gaibi illa huwa sai Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa waɗannan mafatihul gaibi guda biyar ne an gane ko hadisi ne ingantacce Abu Huraira ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ruwaito wannan hadisi riwaya ta Imam Bukhari kuma riwaya ta Imam Muslim sannan Abdullahi dan Umar cikin Sahihul Bukhari yayi wannan riwaya Buraida ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wannan riwaya na cikin Musnad na Imam Ahmad Ibn Abbas turjumanul Qur'an yana da riwaya akan tafsiri mafatihul ghaib wato shi na cikin Musnad na Imam Ahmad Abdullahi ibn Mas'ud shi ma yana da riwaya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Ibn Jarir Tabari ya kawo ta an gane ko Abi Amir al-Ash'ari ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ko shi ma yana da riwaya a cikin Musnad na Imam Ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mafatihul ghaibi khamsun su mafatihul ghaibi taskoki ko mabudai ko makullai an gane ko na gaibi guda biyar ne sai ya karanta su inna Allah indahu ilmus sa'a wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وأن رسولي مفاتيح الغيب abubuwa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara su an gane ko wato saboda girman su da kasancewa Allah ke banta da sanin su shi yasa ya kaddama su duk wanda ya iddia'in sanin waɗannan za mu zo bayani za mu ga irin matsayinsu a cikin addinin musulunci da kuma irin yadda za a gane ƙaryarsa don haka dai ‘yan uwa musulmi a nan Allah ya nuna shi yake tsantu da sanin gaibi babu wanda ya san gaibi an gane ko sai Allah in ka ji wani ya san wani abu wanda aka to Allah ne ya sanar da shi shi yasa har yanzu muna son mutane su fahimci bambanci tsakanin gaibin da Allah ya keɓantu da saninsa bai sanar da kowa ba cikin halittunsa wannan ba wanda zai san shi amma akwai gaibin da Allah ya sanar da waɗansu halittu to waɗanda suka sani ya fita zama sanin gaibi a wajensu domin mi domin sun sani amma kafin Allah ya sanar da su su ma gaibi ne waɗanda ba su sani ba cikin bayan Allah to abin kuma ya koma gaibi zuwa gare su dole sai mun fahimci wannan da wannan ne ake wasa da hankalin mutane sai a ce ya za a yi a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba alhali Allah ya ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha to in bai sani ba aka sanar da shi abin ya fita zama gaibi mu ma bayan an sanar da mu yanzu abin ya fita zama gaibi amma akwai abubuwan da Allah yake banta da sanin su dole musulmi sai mun tashi da sanin wannan Allah ya gane da mu dan haka dai raddi da duk wanda yake iddi'a'in mu ya san gaibi akwai dalilai da suke iya wato watsar da shi amma bari mu kawo wadansu daga cikin su mala'iku mun san cewa sun fi kusanci ga Allah ko ba haka Allah ya ce ba an gane ko walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun ko ba haka Allah ya ce ba an gane ko innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjuduna amma su da kansu sun kai sun yi itirafi cewa ba su san gaibi ba qalu la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim suka ce ba mu da sani la annafiya lil jinsi ko ne irin sani ba mu da shi illa ma allamtana sai abin da ka sanar da mu to yanzu wani idda ya ce mala'iku sun san gaibi kaga ya karyatar da Allah tunda Allah ya ba mu labari kuma su ma ya karyatar da su ina fata an fahimce ni Allah ya ganar da mu aljannu ba su san gaibi ba da sun san gaibi Allah ce da ba su sha wahala ba bayan mutuwar annabi Suleiman ko ba haka ba falamma qadaina alaihi almauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatu al-ardi ta'kulu min sa'ata falamma kharra tabayyanat al-jinn an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil azab al-muhin da sun san gaibi Allah ce da ba su sha wahala ba suka suka zanna cikin wahala mai mai tsawo to wani ke yi da'a'in cewa aljanni ya san gaibi ashe masu neman sanin gaibi ga aljannu wato ga ufa talib wal matlub ina fata an fahimce ni Allah shi muna tsari to sannan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban halittu shi kan shi bai san gaibi ba sai abin da Allah subhanahu wataala ya sanar da shi an gane ko daga cikin dalilai akwai hadisi wanda yake an yi ruwaito shi riwayoyi daban-daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tafi aikin haji ya dauki abin hadaya sai bayan ya je Makka sai ya canza shawara ya ce masa habbai su su yi kokari su bude wato su maida aikin su na haji da suka yi niyya su maida shi umra an gane daga baya su yi aikin haji sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko sai ya ce law istaqbaltu min amri mastadbartu da tun daga farko al'amarin ya bayyana gare ni da ban yi haka ba ya ce lama suqtul hadiya da ban zo da abin wato hadaya ba to saboda na zo da shi kaga da ya san gaibi da bai dace a ce wannan ya same shi ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi da bai dace a ce ba ranar Uhud matsala ta same shi ko ba haka ba da sai ya ga masahabbansa ga yadda za a yi a ci nasara da ya san gaibi da sharri ko guda bai same shi ba amma Allah ce ka gaya musu qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma massani su in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun hakan ga matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi da muka kawo akwai riwayoyi daban-daban saboda lawis taqabaltu min amri mastadbar akwai riwaya ta Aisha tana cikin sahihul bukhari akwai riwaya ta Jabir dan Abdullah tana cikin sahihul bukhari akwai riwaya ta Barra dan Azib tana cikin sunanin nisa'i an gane ko sannan akwai riwaya ta Anas dan Malik tana cikin sahihul bukhari tana cikin wato abin da sahih muslim akwai hadisa wadda ta faru zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tuhumci matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta na ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim riwaya ta Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ta jina duk inda ya san gaibi ya kamata ya baka shi kariya ko ba haka ba eh amma saboda ba a san abin da ya faru ba sai da aka jira munafikai suka je suna yayata ƙarya matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce la a'rifu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-lutfa alladhi kuntu ajidu minhu na kasance ba ni samun tausayin da ni kasance wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta da ta kasance tana samun tausayi yanzu kuma an tuhumce ta da zina yace bai samun wannan tace ba na samun wannan fa yusallimu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallama wa yaqulu yana cewa kaifa tikum an gane ko tikum ɗaya ne daga cikin asma'ul ishara tita hadihi ana ce hadihi a ce hati a ce hati a ce ti ko a ce taku yaya wannan wato wannan taku yaya halinta kawai abin da yake tambaya kenan ya jikinta misali shine abin da ake cewa amma bai damuwa da yazo ya dubi jikinta ya ga wani hali ne take ciki lokacin da aka tuhumce ta an tuhumce ta da ɗaya daga cikin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam Safwan bin Mu'attal an gane ko wanda waɗanda suka cikin suna daga cikin waɗanda suka jefe ta da shi akwai Mistah bin Usafa ɗaya ne daga cikin ƴan uwan Abubakar radiyallahu anhu fa innahu balagani anki kaza wa kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma matarsa lalle labari ya zo mini kaza da kaza an ce kin yi kaza kin yi kaza fa in kunti bari'a in kin kasance lalle biki aikata laifin komi ba fa sayubri'uki Allah Allah zai barantar da ki kaga da ya san gaibi da shi zai barantar da mata shi ce ƙarya ne suke yi wa in kunti almamti wa in kunti almamti bi shay'in in ko kin aikata fastaghfirillah ki nemi gafara Allah wa tubi ilaihi ki tuba izuwa gare shi fa innal abda lalle bawa idza tarafa bi dhanbihi in ya yarda wato ya yi furuci ko ya tabbatar da zunubinsa sun mataba ya sannan ya tuba taba Allahu alaihi Allah zai karbi tubansa kaga wannan duk ana cikin lokacin da ba a san abin da yake faruwa ba fa kana awwala kalimatin takallama biha an qala li ya aisha kalima ta farko wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana da ita yake cewa ihmadillah ki gode ma Allah faqad barra'aki Allah hakika Allah ya barantar da ke fa qalat li ummi sai mahaifiyata ta ce da ni ummi ruman qumi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ki tashi ki je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat la tace a'a wallahi la aqumu ilayhi bazan tafi zuwa gare shi ba ko bazan je gunsa ba wala ahmadu illa Allah bazan gode muku sai Allah ba fa anzalallahu ta'ala innal ladina ja'u bil ikfi usbatun minkum ka gani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sani ai duk wannan lokacin ba za a ci shi ba amma ƴan shi'a sun yi tsaye cikin littattafan su ka duba ka gani sun yi tsaye cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi sun ce waɗannan ayoyin ba akan Aisha ne suka sabka ba sun sabka ne akan abin nan jariya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yangansa amma waɗancan ayoyi na zina Aisha ma babu wasu cikin Alkur'ani wasu ce a'a canzawa ne aka yi ai riwayar kai dai ga abubuwa nan kuma waɗannan mutane su suke iddi'a'in suna son gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka da yawa daga cikin waɗanda ke bin su sun jahilci abin da ke cikin littattafan su kawai dai ana musu ƙarya ne ina fata an fahimce ni mutum yana iddi'a'in cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi zina kuma yana zuwa yana cewa shi yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ahlul bait mutum ya ce duk matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wuta za su shiga banda Khadija kuma ya ce yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a yi a irin wannan abubuwa an gane ko to mutane ne waɗanda matsalolin su yawa ne gare su sai an yi hattara da su an gane ko shi yasa sai Nasr bin muga Nasr bin Sayyaf da aka tura shi wa hakim ne a waɗansu ina ganin yankuna na Iraq ne na manta ko Khurasan ne ko Kufa sai hadisai suna nan na shi'a cewa mahadina na 'yan shi'a idan ya bayyana ba abin da za a yi illa a kashe wato larabawa ba a karɓar jizya gare su to shi na ke cewa qaumun yadinuna dinan ma sami'tu bihi an ar-rasul wala ja'at bihi al-kutub in kunta tas'aluni an asli dinihim fa inna dinahum an tuqtal al-arab yace qaumun su 'yan shi'a waɗansu mutane ne yadinuna dinan suna yin wani addini ma sami'tu bihi ni dai ban ji shi ba an rasuli daga manzo wala ja'at bihi al-kutub litafai busurunci ba yace in kunta tasaluni an asli dinihim in kana tambaya ta daga cikin tushen addinin su yace to fa inna dinahum an tuqtala al-arab addinin su shine a kashe larabawa shi yasa wai mahadi in yazo ko da larabawa sun ce su musulmai ne sun musulunta an ce kare ya karba ya kashe su gaba ɗaya kare ka tijiya kai abin da su kaga wannan ya nuna akwai kyama ta kabilanci tsakanin su da larabawa ina fata an fahimce ni to amma duk lokacin da kaga suna zuwa masallatan da suke so na farko dan ku yi hattara ‘yan shi'a ba su zuwa masallacin ahli sunna su yi wa'azi saboda sun san an gane su amma kuma ba sa son wurin da ba su da ƙarfi su gina nasu masallaci domin mi domin za a fatattake su amma dubarar da suke yi za su zo a masallaci na gari ko su zo a masallaci na sufaye amma sai su ɓoye aƙidar su shi yasa za ka ga masallacin nan juma'a mafi yawanci kafin shi'a ta yi ƙarfi a ko'ina a duniya za ka iske masallacin sufaye suke zuwa da masallacin ne na gari don nan ba a fahimce su ba ina fata an fahimce ni da sun tashi sai su aza wa'ajinsu a suna son ahalul baiti yana ɗauko wannan aƙida mummuna yana yaɗa ta a cikin mutane shi yasa haka suka yi ƙarfi a Sokoto kafin su haɗu da matsala haka suka yi ƙarfi a Zaria haka suke ƙoƙarin ƙarfi a ko ina a duniya da kun zo masallacin nan Idi na sufaye ko masallacin nan Idi na gari kana iske su masallacin nan Juma'a haka domin ahli sunna ɗaya ne yake da na'ura mai iya sace su ya gano su kuma ku bincika ku gani an gane ko sun fi son wurin da babu wata matsala kamar yadda shaɗi ya ce ya laki min qubbaratin bi ma'mara halalakil jawwu fabidi wasiri wato wa naqili ma shi'ti an tunqiri sayyadukil yawma ba'idun fabshiri ya je ne kamun sai ina ganin tsarfa bil abduna suka ce ya je kamun wata tsuntsuwa yayye ya kama sai rasa yace ya laki min qubbaratin bi ma'mara ya ke wannan tsuntsuwa wasu na karanta shi da ganin qubbaratin ko qadabratin bi ma'mara wani wuri ne ya je ya kama ta yayi ni ya kasa kama ta tana gudu tana gudu yace to halalakil jawu yanzu sarari ya zanna ki ya wofinta fabidi ki kwai wasfiri ki kuka an gane ko daga asafir na an gane ko fabidi wasfiri wa naqiri ma shi'ti an tunqiri ki koto iya abin da kike son koton da zaki yi sayyaduki yawma mai farauta ki ba'idun yayi nisa ya tafi gida fabshiri ki ta bushara to duk inda dan shi a yanzu iske babu ahli sunna to halalahul jaw yabidu wa yasiru wa yunqiru kaifa ma yunqiru wallahi sai mun tashi sai Allah shi mun tsani da wannan akida ala ayyati hal da yan uwa muna kan mas'ala ne ta rashin sanin gaibi har mun zo cewa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tuhumce ta Allah ya bata kariya saboda manzo bai san gaibi ba akwai kissa ta annabi Ibrahim da a cikin suratu Hud kun san dai annabi Ibrahim Allah ya kire shi umma inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah lokacin da mala'iku suka zo a gidansa sai da ya je ya yanke ɗan marikinsa ya gyara abinci ya kawo Allah ce falan mara a aidiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifa da ya san gaibi da yana zuwa yanke ya san da mala'iku ba su sun toho ai mala'iki bai ci abinci to ya za yi yanka musu raƙumi amma saboda ya san ba su ci ina fatan kun fahimce ni amma saboda bai san mala'iku bane afwan shi yasa ya je haye musu abinci annabi lut bai san mala'iku ba ne Allah ce walamma an ja'at rusuluna lutan ko walamma ja'at rusuluna lutan ko ba haka ba hud babu an an kabuta akwai an walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim zar'an wa qala hadha yawmun asib kaga da ya san mala'iku ne da bai ce ai akwai matsala ba وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسول ربك bai san mala'iku bane sai suka yi masa magana to kai kaga an kai ka san gani kai da ba annabi ba annabi yaqub Allah ce wa innahu lazu ilmin lima allamnahu amma bai san inda annabi Yusuf yake ba wa biyaddat aynahu min al-huzn fa huwa kabir yace ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf da ai asani zai ce ku je wuri wuri kaza mana ki to kaga an kai kai ka san gaibi annabi Yaqub bai san gaibi ba annabi Sulaiman Allah ya bashi mulki wanda yake na karshe yace wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di amma a Yaman malikatu saba bai da labarin ta sai ga hudu hudu ya ce ya kawo mai geographiya kuma ya kawo mai ilimin tarihin da shi bai da shi a matsayin shi na annabin Allah kuma mai mulki yana da iska wuduhu ha shaharun wa rawahu ha shahar amma yace ma annabi Sulaiman ahattu bima lam tuhit bi wajituka min sab'in bi nab'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim a ƙarshe me yace sananzuru a sadaqata am kunta min al-kadhibina kaga bai sani ba to Allah shi mu da mai kyau shi yasa in gururi ya samu mutum sai kaga ya kawo bai zai ce a'a shi ya san da zai iya buga ƙasa ya san kaza ya san kaza da wannan suke ci su san su ce ma ma'ikanta da masu kuɗi da ƴaƴan sarakai da waye da waye kana iddi'a'in ka san gaibi ka kafinta kana cin kuɗi su ko sun fi son wanda zai gaya musu ƙarya ya ce musu ai ana ƙoƙarin halaka ka na gano maka wani na gano maka wani ko ba haka nan suke cewa ba da bokaye suna amfani da da shugabannin nan kasashen daga mu'amala da bokaye ba ai musu juyin mulki ba ko ba haka nan ba to da bokayen da komai kuma sai a yi majuyin mulki da malaman tsibbon da komai kuma sai a yi majuyin mulki ko ba haka ba kana mu'amala da bokaye kuma ka talauce me yasa boka bai hana ma yin talauci ba duk wannan ƙarshe ƙarshen banza ne ka rika Allah kawai Allah ya gane da mu gaskiya la ya'lamuha illa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu ba wanda ya san waɗannan taskokin na gaibi da gaibin kansa sai Allah wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah ya san abin da ke cikin albar an gane ko muna iya cewa sararin ƙasa ko mu ce tudu wal bahar da abin da yake cikin ruwa tunda muna da abubuwa ne guda biyu ko ba haka ba an gane ko muna da ruwa muna da ƙasa inda babu ruwa ƙasa ce ko ba haka nan bane to duk abin da ke cikin su Allah subhanahu wataala ya san da shi Sheikh Abdullah Gondo a cikin Diya'ut Ta'wil fi ma'ani tanzil da ya kawo kan wannan wuri yace wa fihi ar-radd 'ala al-munajjim al-makhdud a cikin wannan aya akwai raddi akan al-munajjim wanda yake cewa ya san ilimin gaibi ta hanyar kallon tauraru da lissafinsu yace al-makhzun wanda aka kaskantacce yarfaffe inji malaman zauri alladhi yad'i ilm al-ghaib wanda yake cewa ya san gaibi wal falsafi al-matrud da dan falsafa wanda an ka nisantar da shi daga rahmar Allah alladhi yad'u alladhi yaz'umu anna Allah ta'ala la ya'lamu al-juz'iyyat wanda yake cewa Allah bai san juz'iyyat ba ƙananan abubuwa wai Allah ya san akwai duniya amma Allah bai san misali adadin mutum nawa a cikin duniya ba wai Allah ya san akwai wane to amma Allah bai san adadin wato abubuwan da suke da alaka gashi nawa kake da shi da kaza da kaza da kaza wai filozofu suke ga ma Allah wannan magana to Allah ko ce wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah shi mun tsari da wannan akida wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wata waraka muna iya cewa ganye ko kunnan kunnan bishiya ko illa ya'lamuha wato face Allah ya san da ita babu wanda za ta fado tana can Allah ya sani wanda za ta faɗo Allah ya sani wanda kuma ba za ta faɗo ba sai lokacin faɗuwar ta yayi Allah subhanahu wataala ya santa wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha aslin shi aluga wa ma tasqutu waraqatun illa ya'lamuha amma an kawo min dan ayi ta'kidi yana wato abinda annakira fi siyaqin nafi tufidu al-umum sai an ka kawo min likai tadulla ala an-nafi as-sarih التنصيص على الأمم من ورقة باب وتكذا ولا تفادو فتي الله يسند إتا ولا حبة في ظلمات الأرض وأن قراءة جمهور حبة باب وتقايا في ظلمات الأرض أتكن دفين كسا أنغاني كو شيني ظلمات الأرض دفين كسا كسا تنا دفو دبن دبن أبين دكي قارا ما كسا دوه أكوي مي أكوي داري لو كتن داري أكوي أكوي دوه كباب ليكينا سيزمتو كما أنا تكن تيكو in ana ƙarƙashin teku ga dare akwai duhu ko babu to a ƙara ko ya zama to ana cikin ƙasa kuma cikin teku yanzu akwai hanyoyin ƙarƙashin teku da turawa suke yi waɗanda ke bi ƙarƙashin ƙasan teku an samu nawa uku kenan ana nan kuma sai aka samu girgije ya zo kuma ya rufe sama an samu ƙarimi an samu ƙari ana nan kuma sai ga ruwa ga girgije ga ruwa an samu ƙarimi an samu ƙarin duhu ko kuma ana nan kuma sai an samu ƙura an gane ko guguwa waɗannan duk zulmatul ardi ne to dukkan su ba su hana Allah sanin abin da yake cikin ƙasa wala habbatin fi zulumatil ard babu wani duhu wanda yake cikin wato abin nan fi zulumatil ard a cikin dufan ƙasa wala rutbin wala yabisin ko da ya kasance rutbin danye ko ba haka ba wala yabisin ko busashe illa fi kitabin mubin fata yana cikin littafi wanda yake bayyananne an gane ko har yanzu dai Abdullahi Gondo yace in anka ce fi kitab illa wato illa fi kitabin mubin yace badalun min illa ya'lamuha shi wato kitabin mubin badali na illa ya alamuha badalul kulli in kana al muradu ilmu Allah ta'ala kenan in an kace illa fi kitabin mubin to badali na illa ya alamuha in shi al kitabu yana nufin ilimin Allah to kenan badalul kulli na min al kulli amma in ya zamanto badalul ishtimali ne to in an ce illa fi kitabin mubin ana nufin al lawhil mahfuz to sai zaman to badalul ijtimali ne domin abinda a cikin lauhil mahfuz ba shine kadai ilimin Allah subhanahu wataala ba tunda an ce fadala bima huwa ka'inu to wasu abubuwa waɗanda Allah bai sa cikin lauhil mahfuz ba kenan ba su a cikin lauhil mahfuz an gane ko shi yasa ya kawo magana guda biyu to wani zai ce a to ya zai a ce alkitab kuma a ce ilimi a'a na alkitab abinda Allah subhanahu wataala ya san zai wajabta shi sai zaman to ilimi kafin a rubuta shi domin abinda muke rubutawa da kafin mu rubuta shi yana ina yana cikin kwakwalwa kaka ce Abdullahi Gondo ya yi nisa Allah shi wani mai kyau an gane ko wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin face yana cikin littafi wanda yake bayyananne wato shine lauhil mahfuz ilimi kuma wato abin nan ne idraku shay'i ala haqiqatihi ka tasan abu akan haqiqin shi ake ce ma ilimi an gane ko kishiyar ilimi abu biyu ne an-nisyan menene nisyan mantuwa wal jahl da jahilci dukkan su sun koru ga Allah subhanahu wa ta'ala la yadhillu rabbi wala yansa kuma wannan yana karantar da mu qadari wanda yake maratibul qadr guda hudu ne ilmu maulana kitabatuhu wa khalqun wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwin in Allah ya san abu kafin ya faru sannan ya rubuta shi ya halitta ya halitta shi sannan kuma ya kawwada shi da zai tafiya irin yadda Allah subhanahu wataala yake so mashi'atuhu irin yadda mashi'a ta Allah subhanahu wataala take gudana an gane ko dan haka dai ba a iya samun canji to don haka dai yan uwa musulmi wannan aya tana ɗauke da bayanai da dama shi yasa kullum ka ji ana zancen ilimin Allah ya game komai sai ka yi hattara ka a kawo ma nassoshin da za ka iya samun matsala a cikinsu domin daga cikinsu za ka ji Allah ya ce sun ma ba'atnahum lina alama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada sai ta to kaje lina alama wai dan Allah ya sani a wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha illa lina alama wai don mu sani Allah zai sani sai a ce a'a waɗansu malamai suka ce nan lina alama don mu bayyana shi ne abin da ake nufi da nuzhir waɗansu malamai suka ce a'a ilimin Allah ana iya bambanta shi akwai ilimi annahu sayaqa'u Allah ya ya san cewa abu zai faru sannan akwai ilmi annahu waqa'a ya faru kenan in yace li ya'lama wannan dan ya tabbatar da cewa ya faru in amma wancan sanannen wanda bai canzawa kuma yana nan wajen Allah subhanahu wata'ala shi yasa irada ma ta Allah akwai irada azaliya wanda can Allah ya so abu sannan kuma inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fa ya kuna akwai al'irada al-muqarina lil amal wanda tana tafiya tare da aiki dole sai mun fahimci waɗannan abubuwa saboda yanzu ba su suka ga alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yawa masu sun su kawo mu da rudu cikin addinin musulunci sun yawa Allah shi muna tsari an gane ko to sai ka fahimci wannan ko kuma ka kasa ilimin Allah gida biyu al-azali wanda dama tun can sanin Allah ne wanda baya canzawa sannan akwai ilimi wanda ya tarattabu alaihi sawabu wal iqab yanzu Allah subhanahu wataala ya san dan aljanna ko kuma ya san ɗan wuta kafin ya halicce shi to me yasa bai kai shi wuta ba a'a sai ya halicce shi ya aikata domin a san cewa ya tarattabu alaihi thawabu wal iqab da haka zaka ibada amsa in ba haka nan ba waɗannan mutane sai sun kafa cikin matsaloli Allah shi mu da mai kyau an gane ko to duk da haka dai ayat tana da wani bayani na ƙarshe kan aya wadda a cikin suratul luqman sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafatihul ghaibi khamsun inna Allah indahu ilmu sa'a to waɗanda suke ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce maka akwai hadisi na Abdullah ibn Mas'ud wanda yana cikin sahih al-Bukhari yana cikin sahih Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummi ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan ku daga cikin ku ana hada halittarsa cikin cikin mahaifarsa 40 yawman thumma yakunu fi zalika alaqatan zai zamanto tsarin jini thumma wato ya kunu misla zalika cikin waɗannan sun ya kunu fi zalika mudga sannan kuma ya zamanto tsoka misla zalika thumma yursalu ilayhi almalak thumma yursalu almalak za a turo mala'iki fayanfaku fihi ruh ya busa masa rai wa yu'maru bi arba'i kalimatin za a umurce shi da kalima guda hudu bi kasabi rizqihi ya rubuta arzikinsa an gane ko wa ajalihi da ajalinsa wa amalihi da aikinsa wa shaqiyyun aw sa'id ko kuma mutumin dan aljanna ne ko dan wuta ne mai arziki ne ko mara arziki ne wannan wato imamu bukhari da imamu muslim su ruwaito shi wannan lafazi na imamu muslim an gane ko to da irin waɗannan hadisan sai a zo a kawo maka a ce maka ai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun ci karo da juna ta ina sun ka ci karo da juna an gane ko sai a ce maka to ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce an gane ko khairu yawmin tala'at fihi shams yawmul jumu'ah yace fihi khuliqa adam وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة سيأتي تكاد أنت حديثي ناوي إن كنتشي كما أنت ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة سيران الجمعة كما قاشنا نقول الله يأتي لا يعلمها إلا هو كما هكذا تو حديثنا أي من قابل قرياني ina fata kun fahimce ni to ya zaka yi sai a ce a'a da aka ce wala taqumu sa'atu illa fi yawmil jumu'a manzo sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da cewa ranar Juma'a za ta zo, amma bai tantance wace Juma'a ba ce, don ya ce mal mas'ulu an ha bai a'lama min sa'ir. Kenan cewa ran Juma'a ce, amma wace Juma'a ce? Ba san ko wace Juma'a ba ce. An yi tahdidin yawm ta hanyar suna, amma ba a yi ta'ayyinin wani sati ba ne. Don haka wannan hadisin ban karetar da Alƙur'ani ba. Kada ‘yan Ƙur'ani Yunus su gewaya da kansu ce ma to ka gani. Mun gaya maka waɗannan hadisan ƙarya ne ka ce ba ƙarya ba ne. Kun fahimci wannan da kyau ko? to sannan kuma da an ka ce na nan ga inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaitha wa ya'lamu ma fil arham Allah kadai sa abin da ke cikin mi cikin cikin mace sai a ce a to ai yanzu in an kai ecography ai ana ganin abin da ke ciki ana ganin namiji ne ko mace kuma an ce babu wa ya'lamu fil arham Allah ne kawai ya san shi tunda wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu sai a ce a su kansu abin da suke faɗa hasashe ne suke yi suna iya ganowa ta hanyar mi ta hanyar na'ura amma za su gano namiji ne ko mace amma akwai abubuwan da suke da alaka da shi waɗanda ba su san shi ba don haka za a tambaye su shin mutumin nan fa yunfaku fihi ruh zai zo da rai a duniya ko ba zai zo da rai a duniya ba shi likitan da kace ya sani ko ba haka ba sannan bi katbi rizqihi ka tambaye shi mutumin nan nawa zai samu a duniya kafin ya mutu wa ajalihi ka tambayi likita wannan mutumin yaushe ne zai mutu ko ba haka ba wa amalihi da aikin da zai yi yaya zai kasance wa shaqiyun aw sa'idun ya bamu labari shi likita shin mutumin nan dan wuta ne ko dan aljanna ne shi bamu labarin kakane dukkan abin da yake da alakar shi shin sa an ce wa ya'lamu ma fil arham ilimin Allah ya sha makance dukkan abin da ke cikin kowace mahaifa ko an sa na'ura ko ba a sa na'ura ba an gane ko ko an auna ko ba a auna ba duk abin da yake da alaka da wannan halitta Allah ya sani akan sa amma ku wa ma utitum min al-ilmi illa qalila haka zaka fahimta wannan wama tad wato inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham yana sabkar da ruwa sai a ce yau an auna an gane ko an ce za a yi ruwa sai a ce a to ya an kai kuma an ka aske Allah ya san lokacin da za a ruwa na'am kai baka gane bane ko MBBC da sauran gidajen radio su ma suka yi mun yi hasashe hasashe daban tabbas daban ko ba haka nan bane ruwan da suke cewa za a yi kaddata an ce za a yi ruwa to millimeter nawa za a yi dab dab dab dab dab digo nawa na ruwa zai sanfo la ya'lamuhu illa Allah dan an kace wa ya'lamu al-ghaiba ba wai kawai ana nuhin da su ya hasashe ba so da yawa suke tunanin za a yi ruwan ba ai ba so da yawa suna sa tsammanin ba za a yi ruwan ba sai a yi ruwan so da yawa za su sa tsammanin za a yi masu yawa ai kadan so da yawa za su sa tsammanin ai kadan ai masu yawa shine Allah subhanahu wataala yake da wannan sani shi yasa wallahi wallahi waɗannan ayoyin mu musu fahimta mai kyau وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا rai ba ta abin da za ta samu ba gobe sai ne ce a to ai na taba cewa ina son abu kaza gobe kuma in same shi a'a Allah ne ya so haka so da yawa kake yin abubuwa da dama a rayuwarka kuma baka same su ba iya za ka yi ko ba haka nan bane wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut kasa ba ta inda za ta mutu ba tana yiwa kace in na mutu akai ni wuri kaza ko ba haka nan bane kuma ba tabbas bane akai ka ba tabbas bane kuma baka san inda zaka mutu ba so da yawa mutum yake tafiya ya shekara 40 wani wuri sai ya ce zai je wani wuri can inda yake can ne kasa tai take ko ba ka suke cewa ba shikenan sai a ce ya mutu magana ta riga ta kare dan haka babu wanda yake banta da sanin waɗannan abubuwa hakikatan sai Allah amma duk wanda ya hasashe ba za mu hana mai hasashe ba tana yiwa hasashen shi ya zamanto na gaskiya tana yiwa hasashen shi ya zamanto ba na gaskiya ba Allah shi mu mai kyau wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin sai ya kasance a cikin littafi mubinun wanda yake bayyananne zahir kenan shine lauhil mahfuz bayyananne ne a wajen Allah subhanahu wataala ko ko mala'ikunsa waɗanda Allah ya ba iko an ce innahu wato la qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun kenan su mala'ikun waɗanda anka ba izini ba za a ce ba su bayyinun ne a wajen su amma mu nan yanzu ba bayyinun bane a wajen mu an gane ko zahir kenan shine wanda yake bayyananne wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin face yana cikin littafi wanda yake bayyananne ni Allah ce gaba alaramma
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون
‘yan uwa bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cikar iliminsa an gane ko domin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala cikakken ilimi ne sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta cikakkiyar rubutawarsa an gane ko domin kitaba ta Allah akwai ƙadariya azaliya wadda yake tun can an rubuta an gane ko sannan akwai kitaba umriya wadda mun faɗe ta cikin hadisi na Abdullahi ibn Mas'ud abinda zai zamanto na rayuwar dan Adam sannan akwai alkitaba as-sanawiyya wadda ake yi a cikin Lailatul Qadr ko fiha yufraqu kullu amrin hakim to sai Allah ya intiqali daga wato nuna cikassanin sa zuwa nuna wato cikar kudurarsa domin mafi yawanci a cikin alkur'ani akwai abubuwa guda uku Allah yana yawan muƙarana kawo su a wuri ɗaya shine ilimin Allah da kuma ƙudura Allah an gane ko da kuma halitta Allah domin da ilimi aka yi halitta halittar nan kuma ba ta yiwa sai akwai ƙudura to shi yasa da ka duba cikin alƙur'ani in ka ga ɗaya daga cikin su sai ka ga guda huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bi kulli shay'in alim kaga khalaqa halitta wa huwa bi kulli shay'in alim sannan kuma yana da iko akan komai bala wa huwa al-khallaqul alim inna allaha ala kulli shay'in qadir da an kawo halitta ilmi kudra sai an kawo su don tare suke tafiya to shi yasa Allah ya ce wa huwa allazi Allah shine wanda an gane ko an kawo allazi ism wato ismul mawsul ne lil hasr dan a nuna shi kadai yake yi wato ana iya cewa huwa ya tawaffakum billayli ko ba haka ba sai an ka ce a'a wa huwa alladhi shi Allah shi kadai ne ya tawaffakum yake wato karbar rayukanku domin tawaffa ana nufin karba abu gaba daya billayli a cikin dare to karbar rayuwa kala biyu ne an gane ko wato ya kawo fi'ili mudari'i saboda nuna abin yana ci gaba karbar rayuwa kala biyu ne akwai mutuwa ana kiranta tawaffi akwai bacci ana kiranta tawaffi ko ba haka ba kahin dan qur'ani ne ya zaburo bari mu bada hujja Allah ce Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun kaga da yace Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha Allah shike karbar rayuwa lokacin da take shiga bacci ko lokacin da za ta mutu wallati lam tamut fi manamiha da wadda bata mutu ba kaga wadda za ta mutu Allah ne zai karbe ta to wallati lam tamut fi manamiha wadda bata mutu ba a cikin baccin ta kaga shi ba wannan mutuwa ce to sai Allah subhanahu wataala ce wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli nan ana nufin Allah shi yake wato karban rayuka ku lokacin da kuke bacci don me aka ce nan bacci ba a ce mutuwa ba don an ce summa yab'athukum fihi sannan Allah ya tayar da ku a cikin yini kaga mutumin da ya mutu ba a tayar da shi cikin yini da wannan ne muka fassara wannan da sunan bacci an gane ko shi ya sama imam asyuti jalalaini da ya zo cikin suratul zumar da Allah ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha an gane ko sai yace wallati lam tamut fi manamiha yace al mursala nafsu tamyizi akwai rayuwa wadda Allah ke bambantawa tabqa bidunha nafasul hayati wata rayuwa ta bambanta mai rai da matacce Allah yana barin dan adam yana lumfashi idan mutum yana bacci da ya mutu abin da ke bambanta su ne lumfashi to nafasu tamyiz bi khilafil aqli amma in Allah ya karbi rai gaba ɗaya ba zai bari da adam shi lumfashi ba dan ka fahimci wannan da kyau to wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl Allah shine yake karbar rayukan ku lokacin da kuke bacci a cikin dare ba wai allolin ku ba wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar Allah ya san abin da kuka aikata bin nahari a cikin yini asalin aljurhu da larabci shine yin rauni amma an yi isti'ara ta wannan kalima domin asalinta da larabci wato tamyiz wato tamziqu jildil hayy bi shay'in muhaddath shine ka dauki abu mai kaifi ka so kai ma abu rauni ko ka yanka shi a ce sai a ce mai kaimi kai mishi jurh to ma jarahtum bin nahari abinda kuka je kuka aikata to kaga wato saboda wato aljurhu na ana nufin alkasbu shi yasa dukkan aiki ma ana kiransa wato aljawarih gaban mu da muke aiki da su ana kiran su alkawasib abinda muke yin aiki da su an gane ko to waɗansu malamai suka ce a'a wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar ana iya ɗaukar shi rauni ma'anawi domin dan adam yana zuwa yayin rayuwar shi rauni zunuban da kake aikatawa an gane ko su ma rauni ne kake yi ma addinin ka amma in mun dauki ma jarahtum bin nahar duk abinda kun ka aikata sai zaman to isti'ara ce an kai wallahu ta'ala a'lam wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar Allah ya san abin da kuka aikata bin nahari a cikin yini to nan sai aka ce menene wato an yi hasu din dai bayan daya ku gane abubuwa ne guda hudu sai aka kawo guda biyu wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli Allah yake karbar rayukanku lokacin da za ku yi bacci da daddare to da rana yake karbar su Allah sai ya shafe wannan hari ko ko dan su malamai suka ce a'a saboda dan adam ya fi yin dare a cikin ya fi ya fi yin yawan bacci a cikin dare shi yasa aka kawo billahi to wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari Allah ya san abin da kuka aikata bin nahari a cikin yini shin bai san abin da kuka aikata da dare ba ya sani to me yasa bai kawo shi ba suka ce saboda ya mafi yawancin lokuta fil ghalib dan adam yana yin aiki ne da rana in ba yanzu ba lokacin da duniya ta ci gaba yanzu kasashen turai ekip ekip ne in wannan su sabka waɗannan su hau waɗannan su sabka waɗannan su hau amma dai duk da haka al aslu fil layli للسكون والاصل في النهار للمعاش in kaga dama ka ce ra'ayin lil ghalib saboda shi an galibi in kaga dama ka ce a'a an shafe wancan ya tawaffakum bil layli wan nahari wa ya'lamu ma jarhatum bil layli wan nahari thumma yab'athukum fihi sannan Allah ya tayar da ku a cikin yinin nan li yuqda ajalun musamma dan saboda ya zartar da hukunci ko ajali wanda yake musamman abin sanya ma suna lokacin da zaka mutu wanda Allah subhanahu wataala ya sanya maka li yuqda dan saboda azartas wa zai zartas الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده وأي قضى أجلا الله يزرتد حكمتي تولي يقضى أجل مسمى دن يزرتد حكمتي شيني فائدي أنا ثم إليه مرجعكم sannan ga wajen Allah subhanahu wa ta'ala za a mayar da ku gaba ɗaya almarji shine wato masdar almimi abinda malaman lokaci suke ce ba masdar almimi ilaihi marji'ukum a Allah za a dawo da ku marji'ukum lokacin da za ku sake yin bacci don ka kasa tsammanin ka tsira ko kuma marji'ukum za a mayar da kai zuwa ga Allah ranar da kan mutu ko kuma marji'ukum za a mayar da kai zuwa ga Allah ranar da za a yi hisabi ranar tashin alkiyama duk yana ɗaukar marji'ukum komawar ku zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko ثم ينبئكم بما كنتم تعملون sannan Allah ya baku labari a dukkan abin da kuka aikatawa wannan yana da ban tsoro dan saboda mi saboda yana nuna cewa ga Allah zaka koma kuma Allah subhanahu wataala yana da iko yayi maka hukunci abin da ya ga dama malam kuma ga mun samu aya guda ko na'am mu je
وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون الله يتي وهو القاهر أي القاهر الغالب الله شيني مرنجاي باب أبين دي الرنجاي الله سبحانه وتعالى الله كتيني يكي دي إيكم باب أبين دي بوايشي أما دو الدنيا باب وند أقوي أبين دي بفكر فين شبا الله بيشي باب duk wanda ya faɗi wannan wallahi ya kare Allah ina adda wannan iko domin Allah shi ya siffantu da inna Allah ala kulli shay'in qadir kai wallahi akwai abubuwa miliyoyi biliyoyi waɗanda ba za ka iya yi ba to yace wa huwal qahiru shi Allah shine mai iko fauka ibadihi wato saman bayansa waɗansu ash'ariya sai ce a ba a cewa saman bayan sai a ce Allah shi da iko wato akan bayansa a'a fauka ibadihi ya kira kan shi a amintum man fis sama'i an yakhsifa bikum al-arda fa idha hiya tamur amma yaya ne ba za mu siffanta Allah da halittunsa ba to wannan rinjayar ta ta ta bayyana a ina ta bayyana daga cikin su a cikin yatawaffakum billahi domin cikin bacci kuna fahimta ta na farko akwai ni'ima domin in dan adam ya gaji in ba zai samu bacci ba zai halaka cikin bacci akwai samun natsuwa jiki ya gyara kanshi shi yasa zaka ji jiya ta bace cikin bacci kuma akwai tsoratarwa ga masu imani waɗanda suke saba ma Allah cikin bacci akwai narko ga kafirai waɗanda suke ma Allah ta'addanci alhali ko ya tawaffakum billahi rayuwar nan da kake takama da ita za ta koma a wajen wa za ta koma a wajen Allah shi yasa ce wa huwal qahir da kana da iko da ka hana kanka yin bacci fauka ibadihi kuma yana saman bayinsa da haka wannan rinjaya ta Allah ya kamata da adam ji tsoronsa domin ranka ko makiyinka yanzu in kai bacci baka san inda kace ba sai zo ya kashe ka ko bai yiwa lokacin da kai bacci kana ina baka san inda kace ba duniya to ya za a yi kuma ka sai kai ma Allah ta'addanci makiyinka sai ya kashe ka yaro karami sai ya zo ya buge ka kana bacci baka san ba abin da ake yi to yaya za a yi dan adam bayan ya san Allah na da wannan iko kuma kaga dan adam na cewa a'a ana karanta mai ayoyin Allah yana tumbatsa yana tinkaho yana cewa shi bai yarda ba zai kaza zai kaza zai kaza alqahir Allah shine alqahir marin jahi babu wanda ya rinjayi Allah amma Allah subhanahu wataala shi yake gaban komai wa huwa alqahir fawqa ibadihi Allah shine marin jayi fawqa ibadihi wato isaman bayinsa wa yursilu alaikum hafaza Allah subhanahu wataala yana turo muku hafazatan masu kiyayewa hafaza jam'i ne na alhafin wato jam'u taksir ne abu hayyan tauhidi a cikin baharul muhit ya ce dukkan fi'ili wanda yake ba mu'tallul akhir ba harufan shi kenan ba alifun bane ba ya'un bace ba huruful illa bane ya zo ƙarshe an gane ko sannan kuma ya zamanto lil aqili kaga hafaza na farko babu harful illa ƙarshe sannan alhafiz aqil ne domin mala'iku suna da hankali yace to ana iya jam'in shi akan fa'ala shi yasa ana iya cewa hafaza sune mi sune masu kiyayewa sune mala'iku an gane ko ana iya cewa al-khazana sune masu tsaro wa qala alladhina fi an-nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yawman yukhaffif 'anna yawman min al-'adab ko ba haka ba sannan ana cewa kafara an gane ko fajara ala wazni fa'ala wa wujuhun yawma idin 'alayha ghabara tarhaquha qasara ulaika humul kafaratul fajara sai zaman to jam'i ne wanda yake jam'u abin nan jam'u taksir wallahu ta'ala a'lam to wa yursilu alaikum hafaza Allah yana turo mala'iku zuwa gare ku masu tsaro an yi sabani kan adadin su shi Allah ya ce yana turo masu tsaro an gane ko kenan kan mi za su tsare ka Allah shi yasa abin da za su yi tsaro wasu riwayoyi suna cewa mala'iki biyu ne wata riwaya ta ce mala'iku guda ne daga salaf babu ni dai ban cimma hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mun san dai akwai mala'iku waɗanda suke gudanar da ayyuka amma waɗannan mala'ikun ba mu da nasi ni dai ban cimma nasi ban da ce raqibu da atiru na kafin suna cewa akwai raqibu da atiru a'a raqibun mai tsaro atid wanda yake na halarce amma biyu ne masu tsaron nan waɗanda a halarce akwai riwaya daga Ibn Abbas ba mu sani ba ta inganta ko ba ta inganta ba wasu wasu sun ce hudu ne saboda biyu da safe biyu na marici wasu sun ce biyar ne guda yana nan tare da kai biyu suna ala ayyati hal in ka jiba cikin al-bahrul muhit na Abu Hayyan tauhidi kan karkashin wannan aya ya kawo su sannan akan mi suke tsaron mutane Allah da yace na tsaro wa inna alaikum la hafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun ta yaya suke sani Allah yake sanar da su ko da abinda ka aikata cikin zuciyarka yake Allah zai sanar da su tunda ba su abin da ke cikin zuciya ba magana ta kare ba sai mun san ta yaya suke rubutawa ba an gane ko wa yursilu alaikum hafaza Allah yana turuwan masu tsaro zuwa gare ku su ne mala'iku hatta idza jaa ahadakum al-maut sai mutuwa ta zo ma ɗaya daga cikin ku ko sai lokacin da mutuwa ta zo ma ɗaya daga cikin ku an gane ko tawaffatu rusuluna wato manzannin mu za su karɓi rayukansa wa hum la yufarritun sannan su ba za su yin sakaci ba a wata kira'a wa hum la yufritun ba za su ƙetare iyaka ba ba za su ƙara maka ba sai dai riwaya ce shadda yufarrituna riwaya ce mutawatira yufrituna riwaya ce shazza wadda take bata cika ba to me yasa Allah ya kawo mala'iku waɗanda suke karɓar rayuka ai Allah ya san komai ko ko yana da buƙatar taimako to me yasa kuma aka kawo mala'iku aka ce su rubutu Allah ba ba mantuwa yake yi ba ba kokolwa Allah ba ta ba wanda yake ce mu cikin juna ba in mun ce kokolwa Allah tunda ubangiji bai da kokolwa don bai faɗa ba amma dai Allah subhanahu wataala bai mantuwa kuma bai buƙata a ce sai an rubuta aka ce a saboda na farko an yi haka saboda ɗan adam in yaji an ce akwai masu tsaro hankalin shi zai tashi ko ba haka ba yanzu akwai wanda zai iya bacin shugaban kasa ko ba haka nan bane amma in ya ga ɗan sanda kusa yana yi zai yi a ashe kaga ba namiji bane to haka in an ce akwai Allah mutane ba su cika tun amma an ce akwai mala'iki tare da kai yalla wannan zai baka tsoro waɗansu malamai suka ce a'a daga cikin dalilan da aka sa mala'iku su zamna tare da mu saboda mi saboda ayyukan mu za a auna su ranar tashin alkiyama faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun to tunda za a auna za a kawo su su rubuta in su rubuta za a baka littafin ka iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba in ka tashi kuma za a auna maka shi ba don shi Allah yana da bukata ba don kai aka yi mun fahimci wannan da kyau malam wa yursilu alaikum akai wannan ayi ba za mu samu karewa ba wa yursilu alaikum hafaza Allah yana turowa masu tsaro zuwa gare ku waɗanda za su tsare ku abubuwa da dama waɗanda za su kiyayewa naku hatta idza jaa ahadakumul maut sai lokacin da mutuwa ta zo ɗaya daga cikin ku nan ana nufin sabubban mutuwa ya fara ganin alamomin ta domin har in ta zo kuma ba yiwuwa a ce an sace karɓar ran mutum amma ana nufin lokacin da sabubban mutuwa suka zo tawaffat rusuluna manzannin mu za su karɓi wato za su karɓi ransa wa hum la yufarritun sannan su ba za su yi sakaci ba in an ce farrata ya yi sakaci amma in an ka ce afrata ya ƙetare iyaka shi yasa wannan qira'a wa hum la yufarritun ba za su yi sakaci ba ma'ana ba za su bari ka ƙara sakan guda ba ko segondu guda amma wata riwaya shaza ce duk da ke bata inganta ba amma in mun ɗauke ta ma'anarta wa hum la yufriqun ba za su ƙetare iyaka ba ba za su ƙara maka minti ɗaya ba ba za su rage ma minti ɗaya ba ba za su ƙara ma sakan ɗaya ba ba za su ƙara maka ba za su rage maka sakan ɗaya ba ina ganin ne ya kamata mu dakanta saboda ga dukkan alamu lokaci ya dan matso kuma yau ranar farko ce dai muna fatan Allah subhanahu wataala ya taimake mu abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna sai gobe in Allah ya rufe muna cikin masu rayuwa a irin wannan lokaci insha Allah ta'ala za mu zo mu ci gaba da karatu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته